tsira da aminci su tabbata ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam iyalan gidansa sahabbansa da wanda suka zo bayansu da kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama yan uwa ina muku nasiha ina yi wa kaina kuma nasiha cewa mu ji tsoron Allah subhanahu wata'ala tsoron Allah subhanahu wata'ala shine mafi alkhairin guzuri na ranar tashin alkiyama Allah yana faɗa yana cewa ya ku waɗanda kuka imani ku ji tsoron Allah matukar jin tsoronsa kada ku mutu sai kuna musulmai ya ku bayan Allah wannan hutubar tamu tana tattaunawa ne da jan hankali game da mafi sharrin masifa da take faruwa yanzu a bayan ƙasa bayan shirka ga Allah subhanahu wata'ala duk da cewa ita ma nau'i ce na daga nau'ukan shirka subhanahu ga Allah subhanahu wata'ala shine sihirce-sihirce da tsafe-tsafe da ƙungiyoyin asirai da cultism da secret society wanda yanzu ya zama ruwan dare a cikin al'ummar musamman a cikin mata sihirce-sihirce ya yawa kaucewa shari'a ta yawa to wannan yana cikin manyan bala'i da ya zama jarrabawa a cikin a gare mu a wannan al'ummar mu wanda duk da cewa tun al'ummar baya akwai ta ya yadu zuwa gurin bokaye zuwa gurin yan bori zuwa gurin malaman tsubbu har wannan abin ya zama na galibin wasu daga cikin mutane idan suka shiga damuwa da matsaloli suna mantawa da cewa Allah shine mai dora cuta shine mai yayewa Allah shine mai warkarwa Allah subhanahu wataala shine mai tsarewa sai kaga sun tafi zuwa gurin bokaye suna neman tsari su tafi wajen bokaye da shedanu da malaman tsubbu da malaman batattun malamai wanda kiransu ma ake malamai bal ba malamai bane gurbatattu ne a tafi gurinsu wai ana neman biyan bukata a tafi gurinsu ana neman yayewan bala'i kafirci ne ka je wajen boka kafirci ne ka je wajen malamin tsubbu kafirci ne ka je wajen dajjalai waɗanda suke aiki da aljanu da shaidanu wa ma kafar sulaimanu walakin na shayatai na kafaru kafirci ne shaidanu kafirai ne suna aikata aikin kafirci ana amfanuwa da su ana aiki da su yu'allimuna nasa sihra suna koyawa mutane harkar secret society suna koyawa mutane harkar abin nan cultism harka ta tsafi ya'yan uwa bokanci da sihiri wani abu ne na hakika na tabbas wanda yana faruwa kuma ana ganin tasirinsa a cikin mutane kuma tabbas ana yinsa yana daga cikin manya-manyan zunubai yana cikin manya-manyan zunubai masu halakarwa wanda idan mutum ya mutu yana yinsu ya halaka kai aikata bokanci da sihiri da yadda da su zai iya kai ka zuwa ga kafirci mai girma ma idan ya zama na harkar sihirin ya hada da yi wa aljanu biyayya amfani da aljanu neman taimakon aljanu neman kusanci da aljanu ta yadda aljanu za su umarce ka su sa ka yi ayyuka na shirka kamar yadda muka san ake yi a harkar bokanci mata za a umarce ta a ce in kina so ki mallake mijinki ki yi sati yana shan fitsarinki wallahi ana yi sau da haka ruwan shansa za ta san yadda za ta yi ta saka fitsarin ya sha ki yi sati yana shan jinin al'adanki saboda haka abincinsa bai sani ba miyar kukansa miyar dagadagensa farfesunsa akwai cokali guda na jinin al'ada an dafa da shi don ki mallake shi don ki kori kishiya za a sa ta ta yi fitsari akan ƙur'ani duka waɗannan abubuwan suna faruwa ana haukatar da mutane ana kisa ya ku bayan Allah manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa mu nisanci abubuwa masu halakarwa guda bakwai a cikinsu annabi ya fara da shirka sai kuma annabi a cikin wa'annan guda bakwai ya ambata ya ce akwai kuma sihiri zuwa gurin bokaye zuwa gurin malaman tsubbu yanzu wasu malaman ma suna fakewa da ƙur'ani amma bokaye ne shi yasa malamai suka raba mana kashi-kashi kashi-kashi na bokanci da ake yi da nau'ukansu wanda galibi dukansu suna faruwa akwai sihiri na raba tsakanin ma'aurata ka samu mutum yana son matarsa ya kashe kuɗi a kanta yana ƙaunarta tana ƙaunarsa ana zaman lafiya haka kawai ka ji mace ta tsane shi ko kuma haka kawai ka ji miji ya tsane matarsa babu sababi ba mamaki ma lokacin tana kyautata masa an je an shirya sihirin da za a raba su sihirin tafrik kenan wanda za a raba shi tsakanin matarsa mai gidanka a shago kuna zaune kalau da shi ya ce maka ka tattare ka bar masa shagonsa mai gidanka na siyasa haka kawai kuna mutunci a raba mai gidanka a ofis a raba wannan sihirin tafrik yana nan cikin al'umma kuma shi ake tai kuma yana faruwa mataye a cikin gida idan suka yi sihirin suka yi sihirin aka kasa raba mutum da matarsa sai a ce bari mu kashe matar sai a samu abin da za a saka wa matar ta ci ta mutu ko abin da za a sa matar ta taka ta kamu ko a sa wa abin da za a ce akwai matar da matar da suka ce tun da abin ya gagara bari mu kashe shi duka mu huta da sihiri da bokanci cike na a kashe shi gaba daya huta kowa ya kama gabansa a bar 'ya'ya su zama marayu to wannan shine sihiri na raba tsakanin ma'aurata akwai sihiri na soyayya baka son mace baka son aurenta kawai tace tana son ka ni ba na son shikenan ta san yadda za ta yi za ta sa tozani za ta samu abin da za a dafa maka ci za a samu abin da za ka taka za a samu yaron da za a aiko ya gaisa da kai kawai yana gaisawa da kai shi kenan ka kamu da soyayyanta ka je ka ci bashin kuɗi saboda an maka sihiri na mahabba wanda annabi sallallahu alaihi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam innar ruqa wat tamatin wat tama'in yace wattiwala shirkun abinda za a yi ka so mace wannan da har ya zama ruwan dare ma ya zama ruwan dare ga ayan mahabba ga abin da ake rubutawa a yi a sa soyayya a ɗauki sunan Allah a jirkita shi don mace ta sokar ko kai ka so mace ko mai gida ya soka a ofis ko kai ka so shi ko a juya wani abu haka a zo a yi na dole to akwai sihiri mai tsanani shine sihiri kuma na rashin lafiya da jefa ka mummunan hali kaga mutum ya kamu da cutar duk likitoci a yi ta gwadawa a ce lafiyarsa galau cutar da za a hana ka sakat akwai cutar da za a hana a sa ka kyamaci gurin aikinka a sa ka kyamaci gidanka a sa maka rashin lafiyar da ba yadda za ka iya kuma sihirin yana nan a cikin al'umma kuma sihirin nan yanzu matakan da ake ɗauka suna nan da yawa wani ta ɗanka za a biyo cikin gidanka za a biyo wani ta hannun matarsa wani ta hannun yaronsa wani ta hannun mai bashi abinci to akwai sihiri kuma na wargaza aure mun ɗanyi bayaninsa a baya har kawai kaga an kasa zaman lafiya akwai sihiri da ake ce masa sihirin rabt walƙat sihiri ne wanda za a hana ka kusantan iyalinka da kana zaune ta lafiya kana kusantan ta lafiya kalau ko kishiya ko makiya ko daga waje yanzu fa cases da muke samu da wasu matsaloli da ake samu daga waje ma wani zai shigo cikin gida a yi sihiri don a raba shi tsakanin mata kuma shi ba auren ta zai ka gama mutum yana zaune da matarsa shekara biyu uku lafiya kalau haka kawai ya kasa kusantansa ya kasa kusantanta ko kuma mata a sa mata kyamar ka ba ta so ka zo kusa da ita a saka mata ciwon da in an kusance ta yadda ka san an mata illa ne daga nan kuma sai magana rabuwar aure duka irin waɗannan sirrukan suna nan a sa maka mata waɗanda suke da mata biyu uku kana ɗakin waccar matar lafiya kalau ka zo ɗakin waccar matar baka da lafiya wata kuma duk sanda zaka koma ɗakinta kana rigima da ita kuma kafin baka ɗakinta kuna zaune kalau amma zaka koma can ɗakin rigima rashin fahimta abu kankani yasa kai fada ayi rigima a ɗaki abu karami yasa a tada hankali wannan akwai wani abu nau'i na sihiri ka yadda kai akwai sihiri ne ita ma ta yadda akwai sihiri aje a ci gaba da yin addu'o'i kamar yadda a ƙarshen kuduba za mu faɗi mataki na warware sihiri da kuma mataki da za ka bi sihirin kar ya kama ka abubuwan da suke faruwa 'yan uwa game da sihiri yawansu ya wuce tsammani labarurrukan ba su da daɗi babu kwana goma da za a yi lafiyayya sai ka samu abin da kunnanka in ka tara ukunsu zai iya saka maka cuta kai ma masu kudi wasu suna tara suna neman mace a aure ta dan asihirce ta dama shi dan cultism ne dama shi dan secret society ne yanzu cases da muka samu cikin wata ɗaya da rabi din nan an aure ta tana da manema yazo ya kashe kudi ya aure ta babban abin da ya samu ta samu a gidansa babban abu shine kar ta kuskura ta ba qur'ani ta bude qur'ani ta karanta kanta kuskura ta karanta Qur'ani ƴan uwake suna fa ba na ji labari bane fa ya zo guna ne sallar dare kin isa ki sallar dare ko ayo ba za ka yi sallar dare ba shi kuma a karan farko dan dama dama da ta samu dama dama a karan farko shine karki kuskura ki tashe ni sallar asuba babu sallar asuba tabbaci sai karfe 11 karfe 10 shi ma ranan da ya tashi yake gaggawan office a hakura ba za a yi sallan asuba ba baka yi sallan asuba ba a ina saurin office gobe in ta ga zai to sai ya hada da na jiya da yau to har aka zo level din ma yanzu baya sallah in an yi sati zai hada sallan sati a ina ka hada nan ma fa ba a gabanta ba to an gama za a tafi next level a wannan level din kuma yanzu saboda matsafi ne yanzu abin da za a yi shine zai sadu da ita ta dubura kuma zai sadu da ita tana jinin al'ada wannan tsafi-tsafin ba da ake kenan kuma wannan kes kwaya ɗayan wallahi muna da irin su a baya masu yawa na kenan ana aurar da 'ya'ya wa mazajen da ba a bincike za zo su nuna wani abu aje kuma a tsafe yarka cases na 'ya'yan matan da mahaddatan ƙur'ani ne amma an je babu ƙur'aninsu saboda ta auri matsafi ana so a jajininta a shajininta mun samu kes ɗin mutum mai mata uku ɗaya matar an jefa ta cikin irin cultism ɗin nan har an fara shan jinin mijin da 'ya'yan cikinta ake yin wannan harkan cultism ɗin da 'ya'yan cikinta karatun ƙur'ani da ke malami ne da karatun ƙur'ani uwar gidansa kan har ya kore ta saboda sihirin kishiya ya ci shi ya ci uwar gidan ya kore uwar gidan kuma matan da ta aifa masa ya ana zaune lafiya 'ya'yan matan da ake wannan sihirce sihircen ita ta zo tana suna faɗa suna saboda karatun ƙur'ani yana kona jikinsu babansu kuma na asibiti abin da ke damun mu baba mu ma ciwon da kake damu yana damun ga muwa yana damun mu saboda mun san ana karatun Qur'ani to abin da ke faruwa mamar mu ne ta saka mu muke wannan aikin da ita dare muke hawa kwale-kwale sukar society kenan da dare za su hawo ruwa wani ruwa ne ba a sani ba za su haɗu da wanda za su yi wallahi ishun nan ba wani ya ba da labari da ni aka yi wasu abubuwan ana karanta maka harkan sihiri yarinya hiran farko an zo hiran farko hiran farko hiran farko 5 miliyan hiran farko 5 miliyan bari a je a game aka yi a gidan auren ana yin aure yarinya ba ta yi wata ba ba za ta iya ba ta fito saboda ta je ta ga tsafi ne ake a gidan wani shine abin da ke faruwa na sihirce-sihirce waɗannan nau'ukan sihirin kuma dama suna nan an jefar da Allah daga an shiga wai a zaka ji an ce ai yanzu tun da firi ne a nemo bokaye su warware ka ƙara aikata kafirci a lokacin da aka yi kafirci sihiri baya warware sihiri ƙur'ani ne yake warware sihiri ya ake gane boka yadda ake gane boka ne duk wanda zai ce maka idan za a yi abu kaza ka je ka nemo abu guda kaza kisa wannan malamin da yake da aka yi sihirce shi ta yaka nemo wai wani zai zo zai bashi magani aka ce aje wai a nemo tsakkuwa kwaya dubu kuma a jeji kaza ana ce maka nemo abu kwaya bakwai kwaya ashirin inda ba nassi ne ya faɗa ba ko wani abu wanda malamai suka yi tajriba a kansa ya zo a karatu ba to bokanci ne a ce maka ɗauko gashinsa gashi ana sihiri da gashi fiye da tuke da kake tsammani hularka za a yi sihiri guminka za a yi sihiri da shi yasa wasu malaman gaisuwa ma ba sa son yawan yi to wannan kuma ba za mu tsaya mu buɗe wannan ƙofan saboda tuhuma ma a ce ba za a ke gaisawa ba wani abinci ma in an kawo baya yadda ya ci yana tsoro saboda al'amarin ya ɓaci yanzu cututtuka sun yawa gaje ka tambayi mata saboda sihiri ya fi a cikinsu mata nawa aje asibiti a gwada babu cuta a duk kayan waje-wajen na a gwada ce mata lafiyanta kalau kuma ita ta san me take ji a jikinta ita ta san me take ji to alaman boka ya ce ɗauko abu kaza nemo abu kaza ka zo kafin ka fara magana ya ce dakata na san matsalolinka duk wannan bokaye ne sannan ba ma bambance sihiri da malaria ba ma bambance sihiri da typhoid ba ma bambance sihiri da depression ba ma bambance sihiri da anxiety wannan kuma harkar malamai daga an zo sai a ce sihiri sihiri sihiri akwai matakai da ake bi to sihirce sihirce da yawa mecece mafita duk bokan da zai ce duk mutum ce ka yanka kaza za mu maka kaza a yanka kaza ran kaza a a ran juma'a kaza a a a fita a rana a a kar a kwana a ɗaki kaza duk wannan sihiri ne da mutum ya san ba abin da zai same shi sai da izinin Allah mecece mafita kafin sihiri ya kama ka ga abin da za ka yi da izinin Allah ba zai kama ka ba kiyaye salloli guda biyar akan lokaci rike waɗannan sallolin shi yasa duk wanda aka yi wasu hiri babban abu na farko da ake fara samun sai a samun sai kin ibada saboda in yana son ibada to sihiri zai warware amma abu na farko sai a yadda aljanu da shedanu za su samu kin ibada sai ga mai sihiri baya son karatun qur'ani to kenan alama ma na kana da sihiri shine ka ji baka son karatun qur'ani ka saba sauka duk wata ko duk sati uku kaga kai wata uku baka yi to akwai sihiri ka je ka bincike kanka kana yawan kiyaye sallah cikin jama'a kaga kasalan samun jam'i yana maka akwai sihiri ka je ka bincike kanka to kiyaye sallah kiyaye salloli a cikin lokaci wannan wani babban kariya ce da za a jefe ka da sihirce sihirce wallahi ba zai kama ka ba bi iznillah yawan nafilfili bayan su yawan yin azumi to shi azumi kansa ma idan akwai sihiri a jiki wanda an ci abinci ne ko an sha ne ko an maka alluransa ya bi cikin jikinka to shi kuma azumi yana fitar da shi azumi yana fitar da shi mutum ya razumci azumi da aska don kuma kana yawan azumi ma shi ma ba zai bari ya shige jikinka ba yawan karatun qur'ani musamman suratul fatiha suratul ikhlas kul huwallahu ahad wala uzu birabbin nas wala uzu birabbil falak wa'annan guda uku kake yawan karanta su kai inda hali ruwan shanka kake tofawa kafin ka shashi yan uwa masifar sihirce sihirce da yake cikin mu ya wuce duk inda kuke tsammani wallahi ya wuce inda ake tsammani ba ka samu mutum goma ba face mutum tabbas ko bakwai akwai wani abu na sihiri a jikinsu a yanzu halin da muke ciki cultism ya bi ko'ina to yawan karatun ƙur'ani zikirin safiya da marece a yi sallan asuba karka tashi a gurin daure ka yi zikiri wannan hisnul muslim ɗin je kasuwa ka sayo shi baka ci wa mutum ba baka sha masa ba baka san harkarsa daban harkarka daban amma yana kokarin yadda za a yi a karya ka yana nan yana aiki a kanka kuma ana yi fa ana cin nasara kuma ana cin nasara akwai mutumin da na san shi in ana kwatancen soyayyen aure mai kyau nitsuwa wallahi ana kwatance da gidansa ba a taba jin su ba amma haka kawai haka kawai rana tsaka wallahi zai sake matan nan kuma ba shi ka ɗaya ba duka uku yace har abada ma ni kam me kika masa ban sani ba aka zauna da shi kai don Allah me ya faru yace shi a kyale shi kawai haka za a yi lokacin da sihiri ya warware yaya ya ce shi bai santa masa wani laifi ba to ya aka yi kai shika ka san ka yi shika uku na san na yi shika uku to me ta maka ya ce kawai lokacin ya ji baya so yaya za a yi to ya za a yi kuwa to family kuma ya za a yi an sake musu yasu babu dalili kawai babu maganan ba wani maganan wani abu ta je ta yi aurenta ko mutuwa auren ya yi ba magana a goma cases din akwai su suna nan haka kawai a sabon ka zane mutum to a yawaita karatun ƙur'ani a yawaita kusancin Allah babba da zai kare ka daga sihiri abu biyu aƙida ingantacciya amma yanzu ba mu damu sauraron littafin karatun tukun aƙida ba ko wancan satin na yi magana ka ji aƙida ga yadda ake tawakkali ga yadda ake riko da Allah ga yadda ake bin Allah ga yadda ake miƙa wuya gaba ɗaya ga Allah ba ka neman taimakon kowa sai Allah ba wanda zai cutar da kai sai Allah ba wanda zai cire maka damuwa sai Allah duk abin da ya same ka Allah duk abin da ka rasa Allah kaga abu gashi haba yana zaka ɗauke shi kuma ya kubuce baka ce Allah ne wallahi abu ya zo baka ce duk duniya in sun taru ba wanda zai ban sai Allah kai kadai ka samu irin wannan aƙida din ka samu bin Allah ka samu kadaita Allah kake duba girman Allah wannan nau'i na farko kenan abu na biyu wanda cikin yana daga cikin aƙida mai kyau tawakkali ga Allah miƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu wataala ba abin da zai same ka ka bi kuma ƙa'idodi da shari'a ta fada in wannan abun kana tuhumar guri kaza kar ka shiga gurin in kana tuhuman wane akwai kaza kar ka yi mu'amala da shi abinci iri kaza akwai matsala karka yi karka sa loma a bakinka sai ka mata bismillah bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim irin wayannan azkar din lokacin da za a baka kyautan abu saboda wani zai wani zai zo maka kyauta shi ba matsalan da shi ba amma za a fake da shi a maka kyautan da za ta zama maka an tsafe ka da ita wallahi duk mun ga irin wannan duk an ga irin wayannan abubuwa ne to a tsaya harkar sihiri harkar cultism yarinya fa muka samu in ana irin misalan na akwai tashin hankali yarinya ce an kai ta wata makaranta ba irin makarantu na addinin nan ba cultism sun shige ta yanzu nan za ka ganta a nan a cikin awa biyu sai ganta a kano sai ka ji ta a bauchi kuma sai a bugu waya wayan kakarta wance eh ni ce gane a bauchi na ce a ciro min ita da gwacce makarantar a dawo min da ita guri na aka zo aka yi ta yin rukiya aka yi ta yin abubuwa to nan ma hatta guraren da ka san ba tarbiyya ce ta addini ba watakin tarbiyya ce mata wanda ya saba wa addininka to wannan suspected gurare ne da ake ga cultism yana wannan guraren akwai irinsu higher institution ‘ya'yanka da za ka tura su university ka tabbatar ka jaddada musu tsaro shi ne hisunan musulminka yana jakarka e ka tabbata an yi asuba ka karanta nemi ruwa a jarka ka yi masa rukiya ya zama shi ne ruwan shanka a daki gadonka nan gurin shi ma kamin yaro nan gurin yana 400 level first class yaron amma an zo 400 level ya rude yaron in ya shiga ɗaki yadda kasar ruwan zafi ake zuba masa abun ya ci jikinsa kuma ya dawo kan ƴaƴan ƙannansa nan gurin aka zo min da su yana zuwa na ce cultism a ɗakinsu me ya rage saura shekara ɗaya na ce tun da saura shekara ɗaya ya dawo gida aka ba da abubuwa na magunguna da addu'o'i da sauransu ya ci gaba da zuwa sai dai ya je aji ya dawo a ajin ma ana bin yara tsafin ya yi yawa mata in za ka aura ka tabbata mai addini ce wallahi za ta kashe ka in ka auri jahila wanda za a iya aiki da ita wallahi za ta kashe ka akwai manyan da yanzu ba sa iya cin abincin matansu wanda irin zaman aure ne azaba ke na zaman auren saboda ba mai tsoron Allah ka aura ba kai ma yarka ka gama shan wahalar tarbiyya ka gama shan wahala ka zo kawai kana neman mai kudi kana neman marar mutunci ya je ya kashe maka yadda ka shekara ashirin kana wahala akan tarbiyyarta saboda ba su da tsoron Allah komai za iya sai da ita a shajininta ta mutu ba ta ta jinya a rasa mai matsalarta kai ma in baka yi sa'a ba za a iya haɗawa da kai so harkar sihiri abin ya munana ya munana fiye da duk yadda ake tsammani inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa li dhikrillahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un qumu ila salatikum sawfa yarhamkumullah